أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira kamu mance yau muna dara asabar shidda ga wata rabi'u thani hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga sha ɗaya ga watan miladiya hijira miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun na mala shidda bakwai ɗaya bakwai nam sati da ya gabata mun karanci babi cikin babun في من سن سنة حسنة أو سيئة يو إن شاء الله زام تاش كم بابي نئشر كما عندما يتي باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة بابي وندي كي بياني أتكين شريا سوا أكن تفركنا الخير كو الخير da kuma wanda ya kira ya zuwa shiriwa ta Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam aw dalalatan ko kuma ila dalalatin ko kuma wanda ya kira ya zuwa bata qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wad'u ila rabbik ka kira mutane zuwa ga ubangijinka ka kiraye su ya zuwa su bautawa Allah maɗaukaki shi kadai. Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasana. Ka kiraye zuwa tafarkin Ubangijinka da hikima, shi ne ilimi da sanin inda za a ajiye ilimin wannan. Kamar yadda za mu gani Malam ya yi ta'aliki a kan shi. walmau'izatil hasana kuma da galgadi wanda ya zamanto mai kyau wanda babu cutaswa cikin shi qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a bisa dukkan abin da ya zamanto alkhairi ne shine yake cewa albir sai shiga biyayya ga Allah ya shiga biyayya ga mahaifa ga manzo ya shiga ga mahaifa da dukkan wanda ya zamanto ya kamata a mai biyayya kyautata da alkhairi wattaqwa da tsoron Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wannan lamul amr ne ta kasance wata al'umma daga cikin wasu mutane daga cikin ku yad'una ila alkhair wanda za su yi kiran mutane zuwa alkhair kuma babu alkhairin da yake alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alkhairin da yake ka kira mutun ya zuwa ya bautawa Allah madaukaki a bisa tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen alkhair a kalkashin wannan ayoyi malam yayi bayani qala shaykhu عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله wannan babban malami Abdurrahman da Nasir Sa'idi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa ai ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم ya kasance kiran da za ka yi ga abeban halitta musulmansu da kafiransu ya kasance ya zuwa tafarkin ubangijinka ne a mikake kakka kira wasu ya zuwa karan kanka ko kakka kira wasu ya zuwa wani amfanin karan kanka ma za ka kira mutane ne ya zuwa ga Allah maɗaukaki la rabbika sabili rabbikal mustaqim tafarkin ubangijinka miƙaƙe al-mustamil ala al-ilmin nafi' wal amal salih wanda ya kumshi ilimi mai amfani da aiki na kwarai nagartaccen aiki wa bil hikma da hikma ay kullu ahadin ala hasbi hali ka kirayi kowane mutum a gwalgwadon halin shi idan dole ne mai kirayi zuwa ga ubangiji ya karanci halin mutane wannan mai hankali ne wannan yaro ne wannan dattijo ne wannan mai haƙuri wannan in an zo da shi in an kama ketawa zai idan dole sai ka san halin kowa kuma ka kiraye shi da yanayin da yake ciki kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi kuma da fahimtar shi domin wani in ka karantar da shi wani abu zai iya ganewa wani in ka karantar da shi wani abu ba zai iya ganewa ba idan kowanne sai ka karanci daidai kaifin kwallon shi da fahimtar shi wa qaulihi wa linqiyadihi da fadar shi da maganar shi kuma da jayuwar shi wa min al-hikmati ad-da'watu bil ilm la bil jahl na daga hikima hallau kira da ilimi ba da jahilci ba bakka da'awa da jahilci sai da ilimi duk wanda zaka kira to dole ka kiraye shi a cikin abin da ka kiraye shi to ya zama to kana da ilimi a ciki kana da ilimin shi ba wai sai an ce sai ka zama wani gagarumin malami kan nan ka kira mutum ya zuwa Allah madaukaki a'a ana nihin duk abin da za ka kira mutum ya zuwa da ya zama to ka kiraye shi ne a bisa ilimi a bisa fahimta arwalla ka sani alhamdu ka sani karantar da wani shi ma da'awa ce wani kira ne zuwa ga Allah wal bada'ati bil aham fal aham kuma hallo in zaka kira mutane zuwa ga addini ya zamanto zaka fara da abin da yahi muhimmanci akan abin da yake da muhimmanci al bada'ati bil aham abin da yahi muhimmanci wal aham fal aham sannan kuma abin da ke da muhimmanci zo baya salin zaka kira mutane zuwa ga Allah madaukaki sa fara kiran ya zuwa tauhidi su san wane ne Allah su san menene na haƙƙin Allah sannan kuma al'amari na ibada sai biyo baya domin tauhidi shine gimshiki idan babu tauhidi ingantacce babu ibada ko ta inganta ingancinta baya da amfani wa bil aqrabi ila al azhani kuma in zaka kira mutane ka kiraye su zuwa ga abin da ya zamanto ya zuwa fahimta da kwalwa za su gane domin ba kowa ba zaka iya gaya musu wani abu wanda kwalwar shi za ta yarda idan zaka kira mutane daidai fahimtar su daidai kwalwar su abinda za su iya ganewa a hankalce walfaham da fahimtarsu a hankali a hankali yau da gobe yau da gobe sai zamantu sun fahimci abinda da ba za su iya fahimtar shi ba a lokacin nan wa bima yakunu qabulihi atam kuma ka kiraye su ya zuwa da abinda karbuwar shi zai hicika za su karbe shi wabin rifiki wallin kuma in za ka kira mutane hallau ka kiraye su da tafsasawa da tausayawa kakka zo musu da tsaurin zuciya ka tafsasa wajen kira فإن انقاد بالحكمة وإلا فانتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة idan mutum ya jayu da wannan salo na hikima da kabi ilimi da sanin yadda za ka tahiyar da wannan ilimi in ya jayu falilayi alhamdu ya fahimta sai ka wa Allah madaukaki godiya in kuma ba haka ba sai ka cirata da shi ya zuwa galgadi da kyakkyawan ayyuka mau'iza alhasana wa huwa al'amru wan nahyi al-maqrun bit targhib wa tarhib shine umarni da abeban da Allah madaukaki da manzo suka yi umarni wan nahyi da hani da abeban da Allah madaukaki da manzo suka hana al-maqrun bit targhib wa tarhib wanda zaka hada tsakanin kwadaitaswa da tsorataswa kai ya zamanto kullun wa'azinka kai tsorataswa ne kai wanda ya abu kaza wutar jahannama zai kai wanda ya abu kaza wutar jahannama zai kai a'a garwaya wanda yayi kaza aljanna zai tai wanda yayi kaza aljanna zai tai dan sai zamanto abin ya tahi daidai baina targhib wa tarhib mutun ya ji tsoron wuta shiga cikin wuta kuma yayi kwadayin shiga aljanna shi yasa Allah madaukake bayanin cewa ya aiko manzanni masu albishir da aljanna masu galgadi da wuta rusulan mubashirina wa munzirin nam malam yake cewa wa ana bi mas'ud uqba bin amr al-ansari radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu mas'ud uqba da amr wan mutumin madina wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili wanda ya nuni absa wani alkhairi ya kira mutane absa aikata wani alkhairi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kawo sharati kuma na kira dukkan abin da ya zama to alkhairi ne shi kuma babu alkhairi sai abin da shari'a ta tabbatar da shi alkhairi duk wanda ya kira wani ya zuwa abin da ya zama to alkhairi ne falahu mithlu ajri fa'ilihi iya da kwatamcin ladan wanda ya aikata wannan kira da wanda ya aikata alkhairin nan da ya kira ya zuwa gare shi can mun gani ba tare da an rage daga ladan wannan ba wani abu ko kaɗan duk wanda ya kira ga ya aikata wani alkhairi mutane suka gani suka kwaikwaya ko ya kira wane ku aikata kaza suka aikata to iya da ladan bayan ladan da yake da shi nashi na kanshi kuma haka kira ya zuwa ga bata duk wanda ya kira wani ya zuwa bata to iya da zunubin shi kuma da zunubin wanda suka yi aiki da bata wannan قال رواه مسلم امام مسلم يفتد wannan hadisi wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle manzo Allah wanda tsirayan Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا dukkan wanda ya kira wasu ya zuwa shari'a shari'a ce kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu na da ladan kwatamcin wanda suka bi wannan shari'a la yunqasu zalika min ujurihim shay'a ba a rage wani abu ko ko mun kankanan shi daga ladansu ya samu ladan abin da ya aikata kuma ya samu ladansu su da suka aikata wannan suka bi tafarki na kwarai wa man da'a ila dalalatin dukkan wanda ya kira wasu mutane ya zuwa bata kana alaihi min al-ithmi to ya zamanto na da zunubi mithla athami man tabi'ahu kwatamcin zunuban wanda suka bi shi la yanqusu zalika min athamihim shay'a ba a rage wani abu daga zunubansu na al'amarin iya da haɗari kuma mutum ya zamanto mai basira duk abin da za ka kira mutane zuwa gare shi ka tabbata alkhairi ne umarni ne daga Allah ko daga manzo in kuma ba haka ba kira ne zuwa banna dan sai mutum ya auna abin da zai girba na lada ko zunubi sai wa kanshi qiyamul layl rawahu muslim wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi wa an abil abbas sahal bin sa'd sa'idi an samu wannan hadisi daga abil abbas sahal dan sa'd sa'idi radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace yawma khaybar ranar yakin khaibar la'u'tiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadai tabbat lalle gobe zan ba wani mutum wannan tuta ana nihin tutar yaki tutar jihadi rajulan wani mutum yaftahu Allahu ala yadai wanda Allah madaukaki zai bada cin nasara a hannun shi yuhibbu Allah wa rasula na daga kamannin wannan mutum iya san Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbuhu Allah wa rasulu kuma Allah da manzon shi hallau suna san shi fabatan nasu ya dukuna mutane suka kwana ana ta rade rade ana tawane har sashi wane ne za a ba wannan tuta wane ne a wane ne a ala Allah wane ne ana ta kutsawa dai cikin zance laitahum lailatahum yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha suka kwana daren yin daren wannan suna ta hira ana kutsawa wane ne za a ba wannan tuta falamma asbaha nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutane suka wayi gari sai suka yi jijjihi suka yi gaugawa tun da sahe suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam kulluhum yarju an yu'taha kowanne daga cikin su iya fatan shi za a ba wannan tuta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku ya ambata na farko dai a hannun shi Allah madaukaki zai bada cin nasara a yaki kafirai a ci galaba a kan kafirai na biyu masoyin Allah ne da manzo na uku Allah da manzo suna san shi idan kaga wannan abu ne wanda ba wanda zai kasa yin fata ya kasance iya daga wanda za a ba wannan tuta iya da wannan sifofi kulluhum yarju an yu'taha faqala aina ali ibn abi talib Zala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ina Ali ɗan Abi Talib, faƙila ya Rasulallah, huwa ya shi take ainihu. Sabai suka ce, Manzala sallallahu Alaihi wasallama, ai, Ali radiyallahu anhu iya can, iya fama da ciwon ido, idan shi na mai ciwo. Ƙala fa'ar silu ilai, Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ku aika ya zuwa gare shi ya zo, fa'otiya فأتي به أكزود علي رضي الله عنه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه في عينيه في عينيه وزال صلى الله عليه وسلم ييتوه أيضا علي رضي الله عنه قدابي ودعا له كما من زال صلى الله عليه وسلم يمي الدعاء الله يوركدش فبرئ الله يوركدش ننتاكي hatta ka an lam ka an lam yakun bihi waja kai ka ce da ɗai duniya bai taɓa ciwon ido ba qala fa atahu raya wata ruwaya yake cewa yahi gani da idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ina ma shi ma wancan yayi ciwo an yi addu'a a cikin shi qala fa atahu raya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tutar yaki fa qala aliyu radiyallahu anhu ali wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincinka su ƙara tabbata a gare ka uqatiluhum hatta yakunu mithlana in yaƙe su har sai sun kasance kamar mu musulmi kuma wannan kaifin hankalin Ali radiyallahu anhu in an baka mission dole a gaya ma me za ka yi in ba a gaya ma ba ka tambaya ko manzala sallallahu alaihi wasallama ka mai tuta ya bashi bai ce mai komi ba amma sai da ya tambaya akan me zan yake su yaya ya kasu zan yi har sai sun kasance kwatamcin mu fa qala manzala sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa infud ala rislika ka tahi ka zartas a cikin kwanciya hankali hatta tanzila bisa hatihim har sai ka shiga ka sabka da kai da rundunarka a cikin falfajiyarsu falfajiyar mushrikai thumma du'uhum thumma du'uhum ila islam ka duba kaga yanda musulunci ke adalci jihadi ba dan komai ba aka shar'antar da jihadi saboda bautar da abautawa Allah kadai ba dan dukiya ba ba dan siyasa ba ba dan mulki ba duk yawancin yaƙe-yaƙen da turawa da wanda kahin turawa suka yi yaƙi ne na zalunci kawai ina da ƙarhin in je in mamaye ka in kwashi dukiyarka in maida ka bawa haka yaƙi ya kasance duk yaƙin da turawa suka yi haka ne afirka da suka shigo kawai su yaƙi mutane saboda dukiyarsu da siyasarsu yadda za su yi siyasa su zartar da siyasarsu ɓangaren tattalin arziki ɓangaren siyasa ɓangaren ta yadda yanayi na tafarkin al'umma amma musulunci a zala sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ud'uhum ud'uhum ila islam ka kiraye su ya zuwa musulunci wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi kuma ka ba su labari abin da ya zanto wajibi a kansu na haƙƙin Allah maɗaukaki a cikin wannan musulunci. Fa wallahi, Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ina rantsuwa da Allah, la'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, a ce dai Allah maɗaukaki ya shiryar da wani mutum ɗaya dalilinka, wannan ba'u sababiya ce, kamar bi sababika, da sababinka, khairun laka min humur ni'am. shine mafi alkhairi gare ka da abaka jajayen raƙuma a lokacin nan babu wata dukiyar da take da alfurma da daraja kamar a ce mutum ya mallaki manya-manyan jajayen raƙuma yana ya yi duk dukiyar da za a baka ya zaman to kai ne sababin wani ya shiryu to ya yi duk abin da za a baka na duniya nan ka gani wanda suke kiraye zuwa tafarkin Allah maɗaukaki wanda Allah ya sa ya dace shirye mutane suka shiryu da dalilin shi iya da matsayi ba ƙarami ba kuma shugabansu shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wanda ya bauta wa Allah a doron ƙasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na da kamun shi har zuwa tashin kiyama qala muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi qawluhu yadukuna wadan shi da yace yadukuna ai yahuduna wa yatahaddathuna suna ta tadi suna ta hira suna kutsawa cikin zance wane ne za a ba wa za a ba a ala Allah wane ne a ala Allah wane ne qawluhu fadan shi da yace rislika bi kasri ra'i wa fathiha ko kace rislika ko kace raslika lugatani halshe ne guda biyu na larabci wal kasru afsah kuma wanda yi fasaha shine a wannan kasara ala rislika rislika wa na anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna fatan min, min aslam cewa wani saurayi daga kabilar aslam kala ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wanda tsirayen Allah damuncin shi su ƙara tabbata gare ka inni uridul ghazwa وليس معي ما أتجهز به ni wa ina so in tahi yaki domin ya ji labarin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah tsororuwa addinin musulunci shine jihadi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki qala wa laysa ma'i ma atajahhazu bi kuma ba ni da abin da zan yi tanadin wannan zuwa yaki nan ba ni da abin hawa ba ni da guzuri قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض jika wajen wane yayi shirin zuwa yaki yayi tanadi sai dai rishin lahiya ta zo ta kama shi fatahu faqala so na mutun yazo wajen wannan sahabi sai ya ce mishi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqri'uka salama yace lalle manzala sallallahu alaihi wasallama na kwankwasa ma sallama kinan na ma sallama wa yaqulu iya cewa a'tini alladhi tajahhazta bi ka bana abinda kai shiri kai tanadi da shi na zuwa yaki manzo wannan mutum bai yi ba bai tambaya ba ya akai menene kawai sai caiwa matashi fakala ya fulana i'tihi alladhi tajahhaztu bi yake wance ba shi abinda nayi tanadi saboda zuwa yaki wala tahbisi minhu shay'a kuma kakki rage wani abu ko mini ko menene ba shi gaba daya qala fa wallahi la tahbisihi min la tahsabi la tahbisina minhu shay'an fayubarakan laki fihi yake cewa ina rantsuwa da Allah kada ki sake ki boye wani abu mai wa Allah madaukaki yayi albarka a cikin shi in kin boye to shikenan Allah ba zai sanya albarka ba ina wannan hadisi na karantar da mu nuni ya zuwa abin da ya zamanto alkhairi kira ya zuwa ga abin da ya zamanto alkhairi babi na gaba قال المؤلف رحمه الله باب في التعاون على البر والتقوى بابي wanda yake karantar da mu yin taimakekeniya wajibcin taimakekeniya akan biyayya ga Allah ko alkhairi da tsoron Allah madaukaki in akwai wurin da za a yi shawara a yi taimakekeniya to babu kamar a cikin abin da za a kira mutane zuwa ga Allah madaukaki tafarkin Allah madaukaki absa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan abin da ya zamanto biyayya ne wat taqwa da tsoron Allah madaukaki qala ta'ala wal 'asr Allah madaukaki na rantsuwa da zamani ko ya zamanto zamani gaba daya ko kuma ya zamanto lokacin la'asar ko la'asar kanta wal 'asr innal insana lafi khusr lalle mutun jinsi na mutun na cikin hasara na cikin tabewa babu cin nasara illa alladhina amanu wa amilus salihat sai Allah madaukaki ya toge ya hudda ya hudda wasu mutane daga cikin jinsi na mutane sune kawai wa'anda suka yi imani da Allah da manzo da dukkan abin da yake da alaka da imani kuma ba su tsaya a kan imani ba sai da suka yi aiki nagari na kwarai kinan bayan imani sai an gama shi da mene da aiki kai ya zamanto irin mutane na zamani yanzu wanda ake cewa musulman modere kana samun a wurare daiwa mutum ya ce shi ya yi imani da Allah da manzo amma a aikace bai ya sallah bai ya azumi bai ya hajji in iya da dukiya bai ya zakka kawai shi ya yi imani dai mai imani kuma wallahi wannan a kusan gabanmu aka yi wata mace a Maroc a cikin hilin jirgi na Casablanca muka tambaye ta ina alkibla take za mu yi sallah ta ce wallahi ba ta sani ba ki sani ba ta ce wallahi ba ta sani ke ba musulma ba ce ta ce wallahi ne musulma ce amma ni na dai ban san ba ba na sallah ban sani ban sai Abdullah duba kuma wallahi suna da yawa mutane a imani dole sai ka gama shi da aiki kuma shi ma aikin bayan da kake so ba mm-mm. aikin da ya zamanto a bisa karantarsuwa yadda Allah ya yi umarni a bisa karantarsuwa manzala sallallahu alaihi wasallam wa tawasaw bil haqqi kuma suka yi wa junansu wasiya suka yi wa junansu galgadi da gaskiya shine addini malamai sun fassara ko ya zamanto addini gaba daya ko ya zamanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zamanto alqur'ani suka yi wa junansu wasiya da biyayya da bin gaskiya wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wa junansu wasiya galgadi da hakuri a wannan ne imam muhammad bin abdul wahab ya huddo usul talata dole sai da ilimi innal ladina amanu wa amilus salihat bakka imani ingantacce sai da ilimi sharadi ne illal ladina amanu wa alilm wa amilus salihat al'amalu bihi sai ka yi aiki da wannan ilimi zai ma amfani idan ka yi sani saman ma na addini ba ka yi aiki da shi ba baya da amfani gobe kiyama wannan ilimi naka zai kasance ma hujja a kanka ba hujja ta ka ba wata waso bil haƙƙi kuma suka yi wa junansu wasiya da galgadi suka kira junansu wasiya akan tafarki na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wata waso bis sabr kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri domin duk lokacin da wani zai zo ya ce ma wani abin da kake ba daidai ba ne ba wani kaza da kake aikatawa haramu ko kuma wani ka bar abin da ya zama to wajibi kana sakaci da abu kaza la'alla ya samu wata damuwa a cikin ran shi mai yiwa in ya kasa haƙuri har ya gaya ma magana mai yiwa ma kai har a kai ga bugunka a zubda ma jini me za ka yi bakka mai da murtani za ka yi haƙuri ne domin haka tabi'a ta dukkan wanda yake kira ya zuwa ga Allah maɗaukaki take mu duba mu ga tarihin annabawa ya suka kasance wasu saboda kira sai da aka kashe su Zala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tahi Ta'if ya tahi wajen dangin shi na uwa amma suka gama shi da wawayen mutane da yara aka yi kashiwar shi suka rotsa shi kawahuwa na jini amma saboda manzo ne na rahama Allah ya aiko Jibril ya tambaye shi me yake so a yi da mutanen wannan yace ga duwatsu na guda biyu manya manya in kana so in gaggabe su in rubuta akan yace a yace bar su innahum qaumun la ya'lamu mutane ne wanda ba sani ba sa abinda ake ba to haka kai ma dole ne wanda zaka kira ya zuwa ga tafarki zaka ji maganganu iri-iri dan kaza ne dan kaza ne ai kaza ne kaza ne abinda zaka yi zaka riko da shi shine hakuri har lokacin da Allah madaukaki zai sanya mutane su fahimta su gane قال الامام الشافعي امام الشافعي wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa kalaman ma'ana ya faɗi wata magana wanda ma'anarta innan nasa أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة yace mutane gaba ɗaya ko kuma mafi yawancin mutane suna cikin gafala akan tsokaci da wannan wannan sura inda sun yi kokari sun fahimci ma'anarta to da an samu cin nasara a cikin musulmi da an samu ci gaba wa ana abdurrahman wa ana bi abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga baban Abdurrahman Zaid dan Khalid al-Juhani dan kabilar Juhaina qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ce man jahaza ghaziyan fi sabilillah dukkan wanda yayi tanadin mai yaki ya tanadawa mai yaki abin hawa da guzuri saboda yaƙi saboda ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki faqad gaza to tabbat kamar shi yakin wannan wa man khalafa ghaziyan fi ahli wanda ya mai wani mayaki a cikin gidan shi ya dau nauyin gidan shi bukatun gidan shi ya dauka bayan ya tafi bi khairin da alkhairi faqad gaza to shi ma wannan yayi yaki la'alla ya zamanto mutum baya da lafiya ko wani uzuri mai girma ya hana shi kana da hanyar da zaka yi ka zamanto kai ma kamar wanda ya tahi yaki ne saboda daukakar da addinin Allah madauka a wannan zamani namu muna da raunin da babu ba a ce ba babu zai zo wanda za a ce jihadi ne saboda daukakar da addinin Allah madaukaki saboda akwai sharuɗa da yawa wanda ba su tabbata ba to amma kuma akwai wani yaƙi wanda ba na takubba ba ne ba shi ne yaƙi na ilimi da da'awa da karanci addinin Allah maɗaukaki ka kira mutane zuwa gare shi ma wannan yaƙi ne kuma shi mana saura a wannan zamani namu nan dole ne mu kira al'umma daidai gwargwadon abin da muka sani to mu yi ƙoƙari mu karantar da wani shi ma wannan yaƙi ne in ba mu yi ba to mu ɗauki nauyin wanda suka huta suka tafi neman karatu ko kuma suke gwagwarmaya suna ta da'awa suna ta wa'azi a yi ƙoƙarin ɗaukar nauyinsu in ba su da halin ɗaukar nauyin kansu قال متفق عليه وان حديث امام البخاري ده مسلم سكفتر ده وانا ابي سعد وانا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث بعثا إلى بني لهين لهيان لحيان من هذيل وزال صلى الله عليه وسلم يا أيك وتتواقع تواقع يزوى بني لحيان daga wannan kabila ce Huzayl wa kala لا لبئسن من كل رجلين أحدهما nan ya yanke kusan menene layambi'is layambi'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma akwai wasu da ɗaya daga cikin mutane guda biyu zai zabura ya zamanto ya tahi yaƙi ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki wal ajru bainahuma kuma lada na tsakaninsu mun gane ko wannan yayi ta sababin ko sanadin tahiyar wani yaƙi shi bai tahi ba shi suna da tarayya a cikin lada min kulli rajulaini kowanne daga wannan mutum guda biyu ke ahaduhuma ɗayansu wal ajru bainahuma kuma ɗayansu ladan kuma na me yake da suna suna da lada sun yi tarayya a lada wa ni bin abbas na radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rauha fa qala ita lalle manzala sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wasu fatakai mahaya a wani wuri wanda ake cewa rauha fa qala sai ce manil qaum suwane ne wa'annan qalu al muslimuna kace ai musulmi ne fa qalu man anta kai kuma wane ne duba kaga manzo sallallahu alaihi wasallama wani ma bai san shi yanzu kai ka ga shugaban kasa ka tambaya ba shugaban kasa ne ko wani gubernar da ya taho kauyi da jiriya kawai kasar dai kai wannan babba ne ko zala sallallahu alaihi wasallam iya tare da tawaga cikin sahabban shi suka ce kai kuma wane ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni manzo ne na Allah ka duba ka فرفعت إليهم رأة صبيا faƙala sai wata mace ta ɗaga ta ɗaga mashi wani ɗan yaro ƙarami faƙala sai ta ce ali hadha hajjun wannan ma iya da haji hajji in yayi hajji wajibi ce akan shi ko kuma in yayi iya da lada qala na'am walaki ajrun yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata eh iya da hajji kuma kina da ladan ina yaro wanda bai balaga ba uwayen shi suka tai da shi hajji suka kiyaye ayyuka na hajji abinda alhaji yake yayi to wannan hajji mahaifan shi suna da ladan shi amma kuma hajji ta farla ba ta sauka kan shi ba na'am وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu Musa al-Ash'ari wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace al-khazin al-muslim al-amin al-amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwaffaran طيبة به نفسه طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد أحد المتصدقين وأحد المتصدقين وزال صلى الله عليه وسلم يأتي magaziniyin musulmi wanda yake kulawa da kaya na musulmi amintacce wanda yake zartar da abin da aka umarce shi da shi ya bada shi a cike ba tare da ya rage abin da aka ce ya bada ba kuma iya jin daɗi ba tare da hassada da bakin ciki ba daga abin da ya bada zai bada shi ya zuwa wanda aka umarce shi ya bashi na daga ɗayan masu sadaka ta duba ka gani baya da komai amma amana da ya rike kuma da kyakkyawan niyya da zuciya kyakkyawa ya bada bai rage komi ba wannan sai zamanto shi ma kamar shi ne ya yi sadaka mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi inan ya yi mene ya yi nuni ya yi kira ya yi taimakekeniya a cikin abin da ya zamanto alkhairi ne birni قال وفي روايه يزو a cikin wata riwaya alladhi yu'ti ma umira bi wanda yake bada abin da aka umarce shi da shi in zaka ga wani mutum wani mai kudi ko wani ya ce wane a ba wane kaza sai kaga a cikin kashi goma da kil zai bada kashi biyu sai ya mallake wannan kuma galiban na kasancewa a wa'anda suke kusan saraki da masu kudi ba wani sai ka ga a'a maimakon ya bashi abin da aka bada ya bada a'a sai ya raba tsaka ya rage ana bada kissa wani ya je ya kai gaisuwa aka aka wani mai iko ya bashi kudi ya ba fada ba fada amshi ba wani da ya je ba wancan sai ya lura kai wannan ba wanda kyautar bace ba wanda ya bashi wannan kyauta ya yi ƙarfi ya bashi wanda sai ce a na gode ba dai in je iya godiya ya ce a ba sai kashe ba ya ƙara mushi ya ce a kai da dai kyauta aka ba iya da kyau in je iya godiya ya ce a ana da dai ana da dai kai sai da ya bashi kusan kuɗin da aka bashi inda ya yi haƙuri sai zama to iya da lada kwatamcin abin da aka ba da yalwa kamar ya yi sadaka ne ƙalar ladin yi oti ma umirabi wa zabbatu mutasaddiƙai ne malamai suka ƙwarar da wannan kalma suka kiyaye ta mutasaddiƙai ne bi fatahil ƙaf da wa ƙaf fataha ma'a kasarin nun da yi wa nun kasara ala tasniya absa mutum biyu kenan ɗayan masu sadaka guda biyu wa aksuhu alal jam kuma in kace mutasaddiqina kasra qaf ka mata kasra kuma ya to kuma sai zamanto jam'i ne wa kilahuma sahih ma kowanne ka karanta ya inganta yayi daidai abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك